لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi darasi na 28 a cikin karatunmu na sahih muslim yau ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan goma shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi babu badin wahayi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na
bismillahir rahmanir rahim باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب wato a somawar wahayi da zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kun ga wannan shine haka Imam Nawawi ya kulla babu haka ya kulla shi amma Abu Awana shi sai ya ce babu bayani sifati mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam babun bayanin sifar aikowar annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu aktharul anbiya'i taba'a da kuma cewa shine mafi yawan annabawa wajen mabiya wa dalilu ala annahu kana qabla an qabla annahu kana qabla kana yuha ilayhi kana mu'minan billahi muta'abbida da kuma dalili cewa kafin ya kasance an fara wahayi an yi wahayi zuwa gare shi ya kasance mai imani da Allah mai bauta masa وعلى أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك ثم سورة المدثر duk wannan dogon babu haka abu awa ne wato yana da kyau sai kyau muna mukara nan kakan da suke yi da akwai abin da ma da sai mu duba kuma mu ga mai alƙazi iya shi kuma ya sanya su ko da ke yawanci gaskiya alnawawi yana bin ƙazi iya su yawanci tarjama su tana zuwa daidai yaƙub ibn isa al-ibrahim ɗalibi na shekara ta hudu tare da shi a cikin littafin da lokacin da ya yi majalisar ba a yi
قال حدثني أبو طاهر
نعم يجي قال حدثني أبو طاهر نعم أحمد بن عمرو نعم ابن عبد الله بن عمرو نعم ابن سرح نعم قال أخبرنا أخ- أخبرنا ابن وهب ابن وهب أمر موسى جهود عبد الله بن وهب الفهمي المصري قال أخبرني يونس نعم يونس عن ابن شهاب ابن يونس ده- واي- وانا يونس ne yake waya daga ibn shihab قال حدثني عروة بن الزبير eh bari mu wani yunus ne yake waya daga ibn shihab ibn yazid al-aili eh ibn yazid al-aili cikin yan tabaka al-ula kunga shi ma kazi iya haka yace babu babu badil wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar nawawi sadama nawawi yana bin kazi iya ne yawanci na'am
قال حدث- حدثني عروة بن الزبير na'am أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته na'am ibn shahab yace a ummul mu'minin cewa abubakar ibn zubair ya gaya mun cewar aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu ta bashi labari أنها قالت cewa ita ta ce كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي cewa farkon abin da aka fara aka soma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na wahayi الرؤيا الصادقة في الرؤيا النوم الصادقة في النوم wato a, mafarki wanda yake na gaskiya a cikin wato abinda ake gani na gaskiya a cikin mafarki فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح yace ta kasa ya kasance baya ganin wani mafarki baya ganin wani ru'ya wani abu a mafarki face ya zo mithla falqi subhi kamar yayin kamar tsagewar asuba wato kamar yadda zaki wa asuba za ta zo ta yaye komai zaka mafarkin zai gani abinda ya gani a mafarki sai ya zo ya ganshi hakikatan kamar tsagewar asuba ثم حبب إليه الخلاء sannan aka soyar masa da keɓanta wato ya ya keɓance kansa ya zama toshi kaɗai ta فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه ya kasance yana kaɗaituwa a kogon hira ya ta hannafu fihi hira haka yake bi kasril ha'il muhmala wa tafifin ra وبالمد وهو مصروف وهو مصروف حراء ومذكر هذا هو الصحيح waɗansu kuma sun kira shi hira'u gairu mazkur wato ala cewa akan cewar alifin ta'anif ce al-mamdud wa huwa ta'in yana fassara mana wa ka yatahannathu fihi yana bauta a cikin sa menene shine ya fassara shi da ya fassara tahannuth din na'am wa ta'abbud shine at-ta'abbud bauta al-layaliya ulatil adad wato waɗansu dara yana bauta na darare ulatil adad ma'abuta adadi qabla an yarji'a ila ahlihi kafin ya koma ya zuwa ga iyalansa wa yatazawwaju lidhalik ya yi guziri domin waɗan- waɗannan kwanaki da zai yi a ciki ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها sai ya koma wajen khadija fa ya tazawwadu limitliha ya sake yin guziri ga kwatankwacin waɗannan darare حتى فجأه الحق حسي- وهو في غار هراء har sai da gaskiya wato ta sadu da shi faja'atan a bisa da rashin tsammani wa huwa fi ghari hira alhali yana cikin kogon hira wato gaskiya shine abin da ya zo masa na wahayi Eh, فجاءه الملك sai mala'ika ya zo masa faƙala ya ce اقرأ ya ce yi karatu قال ما أنا بقارئ ya ce ni ba mai yin karatu ba ne ban koya ba bana karatu na annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyi rubutu da karatu ba
قال Ah, ya ce فأخذني فغطني حتى yace sai ya بلغني kama ni الجهل.
sai ya kama ni ya matse ni hatta balaba minni aljahad har sai da ya isa tsanani a gare ni wato na wahala wato na wahala tsarani na wahala ثم أرسلني sannan ya sake ni فقال sannan ya ce mu اقرأ yace ma yace yi karatu قال yace فقلت ما أنا بقارئ ne sai na ce masa fa ma ana bi qari ni ba mai yin karatu bane قال sai yace فأخذني فغطني yace ya الثانية kama ni ya sake matse ni matsewa ta biyu حتى بلغ مني الجهل har sai da ya kai tsanani a gare ni ثم أرسلني فقال sannan ya sake ni ya ce اقرأ ya ce yi karatu فقلت ما أنا بقارئ na ce ni ba mai yin karatu ba ne فأخذني فغطني الثالثة sai ya kama ni ya matse ni karo na hudu na uku حتى بلغ مني الجهل har sai da ya kai tsanani a gare ni ثم أرسلني فقال sai sannan ya sake ni ya ce اقرأ باسم ربك الذي yi خلق karatu da sunan ubangijinka mai wanda ya halitta خلق الإنسان ya halicci من علق.
mutum daga duban jini daga gudan jini اقرأ وربك yi الأكرم karatu kuma ubangijinka shine mafi girma wato mafi karinci الذي علم بالقلم wanda ya koyar da alƙalami علم الإنسان ما لم ya يعلم koyar da mutum abin da bai sani ba waɗannan ayoyi guda hudu الألم na suratul alaq
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف ووادره sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma da waɗannan kalmomi bi ma'ana wato ya koma da abin da aka bashi da wannan guzurin na abin da aka yi masa ma'ana ya tsare su ya kiyaye su bai manta su ba tarjifu bawadiruhu wato a fatar a- a- wato naman tsokar kirjinsa yana rawa- yana raurawa yana makyarkyata wato ma'ana zuciyarsa tana wato tana bari wanda har ya sa kirjinsa ana har ya sa kirjinsa yana bari na'am حتى دخل على خديجة فقال sukan ce albawadir hiya al-lahmatu allati bayna al-mankibi wal unuq wannan naman kenan wannan nan ina cikin jijiya bai wannan naman ne na nan tsakanin kafada da wuya wannan naman na'am زملوني زملوني zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni فزملوه sai suka lullube shi حتى ذهب عنه الروع har sai da razani ya kauce masa ya tafi ثم قال لخديجة sannan ya ce ma khadija أي خديجة ya khadija ai dinnan harfin nida'i ne Mm.
ما لي me ya same ni وأخبرها الخبر ya ba ta labarin wannan labarin قال sai ya ce لقد خشيت على نفسي wallahi na ji makai na tsoro
قالت له خديجة sai khadija ta ta ce masa كلا ta ce ina أبشر ka yi bishara فوالله لا يخزيك الله na rantse da أبدا Allah Allah ba zai tabar da kai ba har abada والله كاجا سلام إنك على.
لتصل الرحم ya ce na rantse da Allah kai kana sa da zumunta وتصدق الحديث kana gaskiya wajen magana وتحمل الكلام kana ɗaukar nauyin masu bukata وتكسب المعدود kana neman wanda ba shi da shi don kai masa وتقري الضيف kuma kana ɗaukar nauyi wato kuma kana saukar baki وتعين على نوائب الحق kana taimako akan juyawar zamani na gaskiya a- a- akan juyawar zamani da ya zo wato ta hanyar ba da gaskiya
فانطلقت به خديجة sai khadija ta tafi da shi حتى أتت به ورقة بن نوفل har sai da ta zo da shi wajen waraqata bin nawfal ابن أسد ibnu asad dan Ibn asad Abdul Uzza.
ibnu abdul uzza وهو ابن عم خديجة wa huwa ibnu ammi khadija dan ammin khadija ne saboda shi huwaili dan uwan dukkanin su dan asad ne kamar zubair ne ibnu al-awwam ibnu asad shi ma zubair asad dan babban khadija ne Eh, dan babban khadija ne.
أخي أبيها akhi abiha uban wato dan uwan mahaifinta wanda suke mazazar ƴan mazazar da mahaifinta da ita khadija وكان امرأ تنصر في الجاهلية ya kasance mutum ne da ya karba da ya shiga addinin nasara a cikin jahiliya wato kafin zuwa musulunci wanda وكان yana akwai larabawa da suke zama nasara Eh, وكان يكتب الكتاب العربي ya kasance yana yi- iya yin rubutun a a- a- a- a larabci ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب yana rubuta abinda ah, yana rubutu yana yin rubutu daga injila bil arabiya da lugar larabci Aha.
ما شاء الله أن يكتب masha Allahu an yaktub abinda Allah madaukakin sarki ya so ya rubuta وكان شيخا كبيرا قد عمي amma a cikin Bukhari fa yaktubu bil ibra makana yaktubu al kitab al ibrani ba arabi ba ibriya ba larabci ba Mm. wakilahuma sahih dukkanin su sahihi ne a cikin riwaya domin zai iya yiwuwa ya san addinin nasara kuma yana fassarawa daga ibriya zuwa larabci ibriya shine hebrew yaren yahudu na yanzu shine ake ce masa ibriya shine yaren annabi ibrahim Mm. na'am وكان شيخا كبيرا قد عمي ya kasance tsoho ne shi wato mai a- a- tsa- ya kasance mutum ne tsoho mai girman shekaru ya makance فقالت له خديجة sai hadija ta ce masa أي عم ya ba- ya ya dan uwa- ya babbana ta ce masa babbanta duk da yake dan aminta ne dan uwanta ne amma sai ce masa babbansa saboda girman shekaru اسمع من ابن أخيك saurari abinda zaka ji daga dan uwan daga dan dan uwanka قال ورقة بن نوفل sai warqat ibn nawfal yace يا ابن أخي ya kai dan dan uwana ماذا ترى me kake gani فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه sai ya bashi labar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin abinda ya gani فقال له ورقة sai waraka ya ce هذا الناموس الذي أنزل على موسى wannan shine mala'ikan da ya sauka akan musa wato abinda ake nufi da annamus sahibu sirrin haini mai zuwa da sirri na alkhairi akasin jasus shi jasus sahibu sirrin shar larabawa kun ga yadda larabawa suke canzin harafi su canza ma'ana namus sahibu sirrin haini jasus sahibu sirrin shar na يا ليتني فيها جزعا ya laitani fiha jaza'a ina ma dai a ce zan zamanto da sauran karfi na ina zama ina wato ina ma a ce zan kasa zan zamanto wato samari eh, saurayi mai karfi
يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك ya kai cona ina ma a ce in kasance ina da rai a yayin da mutanen ka za su fitar da kai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أو مخرجيهم awa mukhrijiyahum yanzu su masu fitar da ni ne wato za su kore ni daga gari na
قال ورقة waraka yace نعم yace na'am لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي babu wani mutum da ɗai da ya zo da abin da ka zo da shi face an yi gaba da shi وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا idan wannan rana ranar taka wato wannan ranar kaɗin ranar da za a yi wannan aron gamar da kai idan ya rizike ni to ni kuwa zan taimake ka taimako mai ƙarfafawa wato zan baka nasara thumma kamar sai Aisha ta ce thumma lam yanshub waraqa ila ammat waraqa ya dade bai mutu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ganshi a cikin aljanna sanye da fararen kaya yace wanda ya nuna kan cewar halinsa yana cikin alkhairi na gan shi rana na gan shi na cikin fararen kaya wanda ya nuna wani yana da cikin alkhairi eh ahlul fatra ne amma wannan ayya nuna yayi imani eh sai dai yana daga cikin ahlul amma dai gaskiya ana kirga shi tunda kafin a ce masa kafin a ce ya kira ne kafin a ce ya kira ne to wannan ana da kirga warga a cikin ahlul fatra wanda aka tabbatar musu da cewa yan aljanna ne saboda wannan mafarkin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ne mafarki da malamin Sheikh Muhammad Matar as-Sahrani Allah ya ji kansa ya dauka darajar sa da ganshi da riga fara fatna karanta wannan hadisi sai ni ji dadi dan a cikin mafarkin ina cewa wanda wace irin farar wannan rigar farin naka ya isa a cikin mafarki haka nake ji haka mun je a cikin taro irin yadda ake tashi ana dingisawa da mutane din nan yana wucewa yana dingisawa da mutane da tare da waɗansu amma rigar safara din farin har ya sa na an farfin ita wannan wacce irin sananin fari ne a rigar shi da na karanta wannan mafarkin da karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga waraka yana sanye da fararen kaya sai na awwala shi a kan cewar yana cikin alkhairi insha Allah to shi ma haka ke fa mata fa na'am na'am hadisin mursalus sahabi ne sahih farai da lokacin ba haifa Aisha ba lokacin ba haife ta ba farkon wahayi ba a haifa Aisha ba radiyallahu ummul mu'minin na'am qala wa haddathani muhammad ibn rafi eh nace muhammad ibn rafi ya karanta mun hadisi qala haddathana abd arrazzaq yace abd arrazzaq ya karanta mun abd arrazzaq shine ibn hammam as-sana'ani sahibul musannaf قال اخبرنا معمر ma'amar ibn rashid shi ba yan aji ɗaya ne na almajiran zuhuri قال ya ce قال الزهري zuhuri ya ce
واخبرني عروه kuma urwa ya gaya mun wanda ya nuna wannan wa'udin da ya kayan nuna kan cewa ya ta da shi da wani isnadi na'am عن عائشه daga aisha انها قالت cewa ta ce أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي farkon abin da aka fara aka soma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne daga wahayi وساق الحديث sannan ya kwararo hadisin بمثل حديث da يونس kwatankwacin hadisin Yunus غير أنه قال sai dai shi ma'amar ya ce والله لا يخزيك لا يخز لا يهزمك الله أبدا shi sai ya ce wallahi la yuhzinuka la yuhzinuka Allah abada ya rage da Allah Allah ba zai saka bakin ciki ba har abada maimakon la yuhzika Mm, ko tunda ai kun ga dai ne yadda ake rubutun ko Mm, inda tunda babu nukta nu- nukta Mm, la yuhzika da la yuhzinuka duk ɗaya ne rubutun su na'am وقال Ah, yace قالت خديجة Khadija tace أي ابن أم ai ibnu am maimakon ai am sai ce ai ibnu am ya kai dan uwa dan- dan babba na اسمع من ابن أخيك saurara ka ji daga dan uwan daga dan dan uwanka na قال وحدثني عبد الملك imam muslim yace haka kuma abdul malik ibn shu'aib ابن الليث ibn al-layth ya karanta mun hadisi قال yace حدثني أبي yace daga yace ubana ya karanta mun shine shu'aib ibn al-layth عن جدي daga kakana shine layth ibn sa'd قال yace حدثني عقيل بن خالد yace uqayl ibn khalid ya karanta mun hadisi shi ma wannan al-aili daga cikin wanda suke riwaya daga zuhuri a sham kenan dama wanda suke riwaya fitattu daga zuhuri a sham su su uku ne da yunus ibn yazid al-aili da uqayl ibn khalid al-aili da shu'aib ibn abi hamza a- a- shu'aib ibn abi hamza na- a- shine shu'aib ibn abi hamza al menene nasbar sahih abin nasbar su ta kwanta mu shu'aib ibn abi hamza kuma dukkaninsu yan aji ɗaya ne wajen riwaya daga zuhuri na'am قال ابن شهاب ibn shuhabi yace سمعت عروة بن na ji الزبير urwata bin zubair yana cewa قالت عائشة aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce فرجع إلى خديجة يرجب فؤادي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wajen khadija yarjubu fuaduhu a zuciyarsa tana raurawa أما يكون بوادره ba mai kuma wajiru
واقتص الحديث وقد قص الحديث يسا واتو يسي يكستا يقرارو كسر حديث بمثل حديث يونس ومعمر da kutankwacin hadisin Yunus da Ma'amar ولم يذكر أول حديثهما amma bai faɗi farkon hadisin su ba من قوله daga faɗin sa أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة yace farkon abin da aka soma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wahayi sune mafarkai waɗanda suke na gaskiya bai faɗi nan wajen ba وتابع يونس على قول قوله kuma yayi mutaba'a ga Yunus ya dace da Yunus a faɗin sa فوالله لا يخزيك الله na أبدا rantse da Allah Allah ba zai kunyata ka ba har abada وذكر قول خديجة kuma ya ambaci faɗin Khadija أي ابن عم ai ibn ab ya kai dan amina اسمع من ابن أخيك ka saurara daga nan dan uwanka shi kaga kenan kaga yanda musulmi yake ijmami da islafatin riwaya wato kenan mutane biyu duk sun ce ibn ai ibn am da ma'amar da uqay sun saba ma yunus da yace ai am na'am قال وحدثني أبو طاهر na'am wa haddathani abu tahir قال ahmad أخبرني ibn أبو وهب.
shine ahmad ibn isa ibn tahir kenan ko ko ba haka bane sunansa ahmad ibn isa ko ita isa abu tahir eh ahmad ibn isa ibn tahir ah Ab- ahmad ibn amr ibn abdullah ibn amr ibn sarh abu tahir na'am shine ya ya ambace shi a can farkon hadisin
قال أخبرنا ابن وهب ibn wahab abdullah ibn wahab ya karanta ya karanta mana hadisi قال حدثني يونس yace yunus ya karanta mun ya gaya mun hadisi yace قال ابن شهاب ibn shihabin yace أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن abu salamata bin abdurrahman ibn auf ya karanta ya gaya ya karanta mun hadisi أن جابر بن عبد الله الأنصاري cewa jabir ibn abdullahi al-ansari وكان من أصحاب رسول الله wanda ya صلى الله kasance عليه daga وسلم.
sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne.
كان يحدث ya kasance yana kara ya kasance yana yin hadisi yana cewa yana faɗi قال
a a yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi ko alhali yana ba da labari akan yankewar wahayi قال في حديثه sai ya faɗa a cikin hadisinsa وبينا أنا أمشي yayin da nake سمعت cikin صوتا من tafiya السماء sai na ji sauti daga sama فرفعت sai na رأسي ɗaukaka kaina فإذا الملك الذي جاءني بهراء sai ga mala'ikan nan da ya zo min a kogon hira جالسا على كرسي بين السماء والأرض yana zaune akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فجئت فجئت منه فرقا faju'iftu minhu faraqa yace a faju na'am haka da ju'iftu eh ju'iftu bil hamza fil mawadi' al thalatha ana ra'u- fazi'tu wa ra'ibtu sai na razana da gare shi shi yasa kaga a riwayar bukhari ta zo faru'ibtu minhu haka a riwayar bukhari ta zo sai na razana minhu daga gare shi faraqan ina mai jin tsoro فرجعت فقلت sai na komo na ce زملوني زملوني ku lullube ni ku lullube ni فدثروني sai suka lullube ni فأنزل الله تبارك sai وتعالى Allah tabaraka wata'ala ya saukar da يا أيها المدثر ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka lulluba ربك فكبر وثيابك فطهر na zuwa والرجل فاهجر.
warruz da fahajur نعم.
المدثر الآية الأولى إلى الخامسة na وهي الأوثان rujiza din nan wahiyal awtan yace sune gumaka ai ka ke wato ka kaurace musu قال yace ثم تتابع الوحي sannan wahayi ya a- ya ya rinka bin juna kun ga wannan hadisi duk wato a farkon an yi zammilu ni zammilu a farkon ganin sa haka dalika ma a lokacin da aka samu fatratul wahayi yankewar wahayi shi ma da ya ganshi ya razana shine yaje ya sake cewa zammilu ni zammilu shine aka saukar da ya ayyuhal muddathir wanda ya nuna kan cewa kenan bayan yankewar wahayi ya ayyuhal muddathir aka saukar نعم قال وحدثني عبد الملك م- ملك بن شعيب يجي حدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث ابن الليل جيك الليل قال نعم حدثني أبي نعم عن جدي نعم قال يجي حدثني أقيل بن خالد عقيل ابن خالد عن ابن شهاب daga ibn shihab قال yace سمعت أبا سلمة بن عبد naji abu الرحمن يقول، salama ibn abdurrahman yana cewa أخبرني جابر بن عبد الله jabiru dan abdullahi ya bani labari أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ثم فتر الوحي sannan عني.
wahayi ya yanke daga gare ni wani lokaci فبين أنا أمشي to yayin da nake cikin tafiya ثم ذكر مثل حديث يونس sannan ya ambaci kwatankwacin hadisin Yunus- Yunus غير أنه قال sai dai a cikin hadisinsa ya ce وجئت منه فرقا sai na razana daga gare shi mutum ana mai jin tsoro hatta hawaitu ila al-ard har na fada a ƙasa قال yace وقال أبو سلمة wa qala kuma Abu Salama ya ce والرجز الأوثان.
war rujuzu abinda ake nufi da ar-rujuzu al-awthan gumaka قال yace ثم حمي الوحي sannan wa- wa- wahayi ya dauki zafi بعد ba'ad bayan nan وتابع wata ta ba a yi bibi juna ma'anar hamiyar wahayi shine ta tabi din wahayin wato kamar yadda za a ce wato ya dauki zafi ma'ana ya tafi sake yankewa ba قال وحدثني محمد بن رافع na'am haddathani Muhammad ibn Rafi sahibin Abdul Razzaq قال حدثنا عبد الرزاق na'am قال أخبرنا معمر عن na'am الزهري بهذا الإسناد hakanan ah, shi ma ya ruwaito wannan hadisin daga Zuhri da wannan isnadi نحو حديث يونس kwatankwacin hadisin Yunus وقال yace a cikin nasa hadisin فأنزل الله تبارك وتعالى sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da يا أيها المدثر ya ayyuhal muddathir إلى قوله yazuwa fadarsa والرجز فاهجر war rujza fahjur na'am قبل أن تفرض الصلاة قبل أن تفرض الصلاة كفن أطال الصلاة وهي الأوثان نعم وهي الأوتار وقال يجي فجئت منه
فجئت منه سينرى ذنب الجريش كما قال أولى أه؟ كما قال أقيل فو كما يد أقيل يقال
كما قال قلنا نعم
قال وحدثنا زهير بن حرب
نعم يجي وحدثنا زهير ابن حرب زهير ابن حرب يكرن تامن قال حدثنا الوليد بن مسلم daga walid yace walid ibn muslim ya karanta mana hadisi قال حدثنا الأوزاعي haddatha auza'i ya karanta mana wannan shine na hudun cikin almajiran ibn shihab نعم.
a sham a- a- imamu ahli sham al-auza'i
قال سمعت يحيى يقول ya ce na ji yahaya yana cewa yahaya wannan ibnu abi kathir kenan سألت أبا سلمة na tambayi abu salama أي القرآن أنزل قبل wani qur'ani ne aka saukar kafin kowanne قال ya ce يا أيها ya المتقي ce ya ayyuhal muddathir وقلت sai na ce أو اقرأ ko dai iqra فقال sai ya ce سألت جابر بن عبد الله na tambayi jabir dan abdullahi أي القرآن أنزل قبل wani alqur'ani ne aka saukar daga farko wa- wato kafin kafin sauran قال ya ce يا أيها المتقي ya ayyuhal muddathir فقلت sai na ce masa أو اقرأ ko dai iqra قال جابر sai jabir ya ce أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce to barin gaya muku abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana قال ya ce جاورت بهراء شهرا na yi mujawara wato na yi bauta a wato itikafi lizimtar zama a cikin kogon hira wata daya فلما قضيت جواري yayin da na cika wato itikafi na na cika kwanaki na نزلت sai na sauko- na sauko فاستبطنت بطن الوادي sai na tsaya a cikin tsakiyar wadi ونوديت sai aka kira ni فنظرت أمامي sai na duba gabana وخلفي da bayana وعن يميني da damana وعن شمالي da haguna فلم أرى أحدا ban ga kowa ba ثم نوديت sannan aka kira ni ونظرت na duba فلم أرى ban ga أحدا kowa ba ثم نوديت sannan aka kira ni فرفعت رأسي sai na ɗaukar kaina وإذا هو على العرش في sai الهواء gashi yana kan al'arshi a tsakiyar wato a tsakiyar iska يعني جبريل عليه yana السلام nuf- yana nufin jibril alaihi salam فأخذتني رجفة شديدة sai wato makyarketa mai tsanani ta kama ni فأتيت خديجة فقلت sai na zo ma khadija na ce mata دثروني ku lullube ni فدثروني sai suka lullube ni وصبوا علي ماء suka kwara sai suka zuba mun ruwa sai suka zuba mun ruwa فأنزل الله عز وجل sai Allah azza wa jalla ya saukar da يا أيها المتقي ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر سورة المدثر سورة المدثر kun ga bambancin wannan riwayar shi yahya ibn abi kathir da riwayar zuhri shine shi zuhri ya bayyace ya nuna kan cewar wannan riwayar a ta gani ce ta biyu bayan fatratul wahyi shi ko riwayar yahya ibn abi kathir a abin da yake nunawa bisa tambayar kuma da yamma abu salama wani ita ce ainihin riwayar farkon zuwan wahayi ba na to ya za a yi jami tsakanin riwayar sai dai a yi tarje ne abin da yadda riwayar zuhuri saboda muwafakar ta ga hadisin aisha na
قال وحدثني حدثنا محمد بن المثنى na'am قال حدثنا عثمان بن عمر na'am قال اخبرنا علي بن المبارك alhani na'am عن يحيى بن ابي كثير daga yahya ibn abi kathir بهذا da الاسلام wannan isnadin وقال yace فاذا هو جالس على عرش بين السماء والارض sai gashi yana zaune akan al'arshi tsakanin sama da ƙasa wannan riwayar yahya ibn abi kafir shi yahya ibn abi kafir kun san zuwa madina yayi ba dan madina bane asalin sa dan basra ne. to da kun ga riwayar zuhri dole a kaddamar da ita akan tasa riwaya ta daya da daga cikin abin da zuhri yake zuhri ya hada hadisan biyu da na aisha da na jabir kamar yadda abu abu awana ya kawo shi qala ibn shuhayb آه، قال ابن شهاب ابن شهاب قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان جابر عبد الله ابن عبد الله كان يحدث قال sai kawo hadisin tare da wancan isnadin na farko kaga wannan yana nuna ziyadatul hadith yanda zai hada hadisan kuma ya mayyaza wannan riwayar da wannan riwaya eh babu isra باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم babu isra'i da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila samawa ke zuwa ga sammai فرد الصلوات da farlan tasalloli al-isra shine tafiyar dare asra a asra bi abdi ayi tafiyar dare da bawan sa na'am قال حدثنا شيبان بن فروخ na'am ala haddathana shayban ibn farruh قال حدثنا حماد بن سلمة yace hammad ibn salama ya kaya mun hadisi قال حدثنا ثابت البناني thabit al-bunani thabit ibn aslam al-bunani ya karanta mana hadisi عن انس بن مالك daga anas ibn malik ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اتيت بالبراق ya ce an zo mun da alburak alburak ita ce sunan dabbar sunan dabban ne sunan dabban ne ishtiqaqinta daga barq saboda saurin tafiyarta Mm. qala ibn durayd ishtiqaqul buraq min albarq insha Allah yani li sur'atihi wa qila wa qila summiya bidhalika li shiddati safa'ihi wa talalu'atihi wa biriqihi wadansu kuma suka ce saboda saboda tsananin wato safa'insa kyallinsa da kyalkyalinsa Mm. na'am وهو دابة أبيض طويل فوق الهمار ودون البغل yace dabba ce abiyar fara tawilun mai tsawo fawq al-himari wa dun al-baghl ta fi a jaki amma bata kai alfadari ba
يضع هافره عند منتهى طرفه yana sanya kofatansa iya karshen inda yake gani inda ganin sa yake tikewa saboda sauri
قال annabi sallallahu alaihi wasallam yace فركبته sai na haushi har na zo baitul maqdis قال nace yace فركبته بالحلقة التي يربط به الأنبياء sai na daure shi a wajen turken wato a a a turke wanda yake kamar wato alka shine a, ke- kawanya wanda aka yi babba wanda ake a nan ne annabawa suke daure dabbar su suke da- daure dan an ce alburak dinnan su ce dabbar annabawa dukkan sauran annabawa su ma da ake wani tafiya da su irin wannan alburak aka to su ma annabawa a nan suke daure dabbar su wannan ishara ne ga cewa annabawa sun suna sun jejje baitul maqdis na'am قال nace yace ثم دخلت المسجد sannan na shiga masallaci فصليت فيه ركعتين sai na sallaci raka'a biyu a cikinsa ثم خرجت sannan na fito فجاءني جبريل عليه sai jibrilu السلام alaihi salamu ya zo mun بناء بإناء من خمر da wani da wata ƙwarya ta giya وإناء من da لبن ƙwarya ta ru- ta- ta nono فاخترت اللبن sai na zaɓi nonon قال جبريل صلى sai الله jibrilu عليه sallallahu alaihi wasallama ya ce اخترت الفطرة ka zaɓi addinin fitra ka zaɓi wato asalin halitta asalin halittar fitra wanda Allah ya sanya addininsa a kai ثم عرج a a riwayar bukhari ya ƙara lautarta alhamdu la gawaita wa gawat ummatu da ka zaɓi giya da al'ummarka a lagawat ummatu da al'ummarka sai ta zama to gawiya wato sai ta bace ya zama to sai shafoliya kawai amma sai allah ya sa al'ummarta ita ce akan addinin fitra na'am ثم عرج بنا إلى السماء thumma araja bina sannan shi mala'ika jibril ya hau da mu ya zuwa ga sama فاستمتع جبريل sai jibril ya ce a bude ya nemi a bude فقيل sai aka ce masa من أنت؟
wane ne kai قال جبريل ya ce jibrilu ne قيل ومن معك؟
aka ce waye tare da kai قال محمد ya ce muhammadu ne قيل وقد بعث إليك sai aka ce masa an turo shi ne قال قد بعث an إليك aiko shi ne na waƙad bu'ita ilaihi an aiko shi ففتح لنا sai aka bude mana فإذا أنا بآدم sai gani ina tare da annabi adam فرحب بي sai ya mun maraba وتعالى sai ya mun maraba ya mun addu'a da alkhairi ثم عرج بنا إلى السماء الثانية sannan jibrilu ya hau da mu ya zuwa ga sama ta biyu فاستفتح جبريل عليه السلام jibrilu alaihi salam sai ya bude ya ya nemi a bude قيل من أنت؟
aka ce wane ne kai قال جبريل ya ce jibrilu قيل ومن معك؟
ya ce wake tare da kai قال محمد ya ce muhammad ne قيل وقد بعث إليك ya ce wa ƙarfi ita ilaihi an turo shi قال قد بعث an إليك aiko shi ne Mm, anar wa ƙarfi ita ilaihi an aiko shi ya zo an aiko ya zo ba wai an aiko shi a matsayin manzo ba Eh, wa ƙarfi ita ilaihi ai wa ƙarfi ita ilaihi lil isra'i wa su'udi samawat an aiko shi don ya zo an aiko an aika masa an yi aike gare shi kan ya zo an kira shi shi ne an kira shi na'am an aiko yanzu an aiko yanzu ko an kira shi na'am na'am قال قد بعث إليك ce eh, an kira an aiko yanzu a gare shi an aiko kan yanzu ba ku ji halala sai aka bude mana
فإذا أنا بابني الخالق sai gani ina tare da 'ya'yan gwaggwanni عيسى بن مريم ويحيى isa dan maryam da ha ibnu zakariya صلوات الله عليهما tsiran allah da wato salatin allah ya tabbata a kansu فرحبا ودعوا لي بخير sai suka yi mun ah, s- s- s- wato suka yi mun maraba suka yi mun addu'a ta alkhairi
ثم عرج بي إلى السماء الثالثة sannan mala'ika jibril ya hau da ni ya zuwa ga sama ta uku فاستمتع جبريل
a sai ya nemi jibril ya ah, s- s- sai jibril ya nemi a bude فقيل من أنت؟
afwan da Allah kun ga ina ta shi abu awana yanda ya targama babin shine babu bayani ghasli qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam bima'i zamzama ba'da ma ukhrija min jawfi thumma khida atharuhu wa khushiya imanan wa hikma wa sifati al-buraqi wal mi'raj wad dalilu ala anna as-samawati ba'daha fawqa ba'd وأن لها أبوابا وحج- وحجابا وأنه عرج بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بروحه وأن الأنبياء يرفعون إلى السماء بعد موتهم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سباه إلى أن أوحي إليه مؤمنا مؤمنا مهتديا duk wannan dogon tarjama da hadisan Isra'il a kamo a na'am ya wuce ruwa ne duk kokari yake iya cusa duk abubuwan da zai iya cirowa daga ɗaya daga hadisan kuwa abi iya shi ma kamar da yadda nawawi ya ce babu isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardhi salawat shi taqlidin nawawi yake ai nawawi taqlidin sai yake na'am
قيل من أنت؟
aka ce wane ne kai قال جبريل yace jibrilu قيل ومن معك؟
aka ce wa yake tare da kai قال محمد yace muhammad sallallahu alaihi wasallam قيل وقد وقد بعث إلي ya ce an aiko ya zo قال قد بعث ya إلي ce an aiko ya zo ففتح لنا sai aka bude mana فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم sai gani ga yusuf sai gani a wato ga yusuf sallallahu alaihi wasallam
إذا هو قد أعطي شطر الحسن sai gashi an bashi rabin kyau wato ya ga kyansa rabin kyau gabaki ɗaya aka bashi فرحب ودعا لي بخير sai ya maraba ya yi min addu'a da alkhairi ثم عاد بنا إلى السماء الرابعة sannan ya hau da mu ya zuwa ga sama ta hudu فاستفتح جبريل عليه السلام jibrilu alaihi salam ya nemi a bude قيل من هذا ya ce sai aka ce masa wane ne wannan قال ya جبريل ce jibrilu ne قيل ومن معك aka ce wa ke tare da kai قال محمد ya ce muhammad ne sallallahu قال alaihi وقد wasallam بعث ya إليه ce an turo ya zo قال قد بعث ya إليه ce ya ce an turo ya zo وفتح لنا sai aka bude mana فإذا أنا بإدريس sai gani da idris فرحب ودعا لي ya yi بخير marhaba ya yi maraba ya roƙa mu ya mun addu'a ta alkhairi قال الله عز وجل Allah Allah azza wa jalla yace ورفعناه مكانا عليا wa rafa'nahu makanan aliyya mun dauka shi zuwa ga matsayi wanda yake madaukaki
ثم نعم.
عرج بنا إلى السماء الخامسة sannan jibril ya ya hauda mu ya zuwa ga sama ta biyar فاستفتح جبريل jibril ya nemi a bude قيل من هذا aka ce wane ne wannan قال جبريل yace jibril قيل ومن معك yace wa ke tare da kai قال محمد yace muhammad ne قيل وقد بعث إليه yace an turo ya zo قال قد بعث yace إليه an turo ya zo ففتح لنا ya ne sai aka bude mana فإذا أنا بهارون صلى الله عليه sai وسلم gani ga Har- sai gani ga harun sallallahu alaihi wasallam رحب ودعا لي sai ya بخير mun mar- sai ya maraba ya roƙa ya yi addu'a alkhairi a gare ni ثم عرج بنا إلى السماء السادسة sannan ya hau da mu ya zuwa ga sama ta shida فاستفتح جبريل jibril ya nemi عليه السلام abu da alaihi salam قيل من هذا aka cewa ne ne wannan قال ya جبريل ce jibrilu قيل ومن معك aka cewa ke tare da kai قال محمد ya ce muhammad قيل وقد بعث إليه aka ce an turo ya zo قال قد بعث ya ce an إليه turo ya zo ففتح لنا sai aka bude mana فإذا أنا بم- بموسى sai صلى gani ga الله عليه musa sai وسلم gani ga musa sallallahu alaihi wasallam فرحب ودعا لي sai ya بخير maraba ya roƙe ya yi addu'a alkhairi a gare ni ثم عرج إلى السماء السابعة sannan ya hau da mu ya zuwa ga sa- sama ta bakwai فاستفتح جبريل jibrilu ya ya nemi a bude قيل من sai هذا aka ce wane ne wannan قال جبريل ya ce jibrilu قيل ومن معك aka ce wa ke tare da kai قال محمد صلى الله ya ce عليه muhammadu ne وسلم sallallahu alaihi wasallam قيل وقد بعث ya إليه ce an turo ya zuwa gare shi ya zo قال قد بعث ya ce إليه an turo ya zo ففتح لنا sai aka bude mana فإذا أنا بإبراهيم صلى الله sai عليه gani ga وسلم ibrahim sallallahu alaihi wasallam مسندا ظهره إلى البيت yana المعمور.
mai jingina ka- bayan sai zuwa ga baitul ma'amur shine gida a baitul ma'amur a shine wanda Allah ya rantsa da shi a cikin suratul tur ko wal baitul ma'amur gida wanda yake ake rayar da shi shine ma an rayar da shi saboda aka ba ba ku rayar da gidajen Allah ba ga baitul ma'amur me aka ce a kansa na'am وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك sai gashi shi wannan baitul ma'amur kowace rana mala'ika dubu saba'in ke shiga cikinsa لا يعودون إليه ba sa dawowa don ji rundunar Allah eh in suka zo shi kenan kuma sai inda kuma Allah ya kai su amma sun yi wannan ita ce ibada su in suka shiga shi kenan ba za su sake dawowa ba dubu saba'in kullum su ne dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da su a wannan daren Eh, amma ba su ne kadai annabawan Allah ba ai kaga shi Abu Awana sai ce wannan yana nuna cewar annabawa sama ake kai su rayukan su Eh, na'am wai shi malaika jibril ne sanda dai har sama dama yakan nemi ilimi ko kuma yi wani lokaci ne
Ah, duk wanda sa- sa- sauran lokutan ba a ba mu labari ba amma dai lokacin da aka yi na wannan isra'in ya ne sauran lokutan ya yake shiga ya yake wucewa wannan Allah eh a to ina ina suka ce maka sun yi inda suka ji ce sama ta ɗaya eh inda suka ji ce sama ta ɗaya eh to shi kansa sama shi shi shi shi wata a a- a wata saman ne gaba ki ɗaya to ai saman duniya fa saman duniya fa ita ce wadda muke gani nan wani kan zayyana sama a duniya bi masabiha taurarin da muke gani ita ce sama ta ɗaya ita ce saman duniya saura kenan suka ji duk ba ga ludiyar da suke ta yi ba ila ba su kai ma sama ta ɗaya ba ba su kai sama duk ga ludiyar da suke ba su kai sama ta ɗaya ba na'am na'am ba za su shiga ba Mm. na'am
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى sannan ya je da niyya zuwa ga magariyar tikewa وإذا ورقها كآذان الفيلة sai ga su wato a, a- wato ganyayenta kamar kunnuwan fila a, a- a- a- a- giwaye ne
وإذا ثمرها كالقلال kuma sai ga wato 'ya'yan itatuwanta kamar abin nan a alkilal alkulla irin tolu manyan tolu
قال ya ce فلما غشيها من أمر الله ما غشي yayin da al'amarin al- yayin da abin da ya lullube ta na al'amarin Allah ya lullube ta تغيرت sai ta canza
فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها babu wani daga cikin halittar Allah da zai iya samun ikon ya kwatanta ta ya kamanta ta saboda kyanta
فأوحى الله إلي ما أوحى Allah ya wahayi ya zuwa gare ni na abin da ya wahayi shi yasa Allah wato a, Allah madaukakin sarki sai ya ji sai ya kawo abin a dunkule laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya ga manya manya daga ayoyin ubangiji sai an fada mm karshe kenan sallallahu alaihi كتب علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة
na'am yace sai ya farla sai a- ya farlanta mun sallah guda 50 fi kulli yawmin wa layla kowane rana da dare kowane wuni da dare
فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم yace sai na sauko zuwa wajen annabi Musa sallallahu alaihi wasallam فقال sai yace masa ما sai فرض, yace ما فرض ربك على أمتك me ubangijinka ya farlanta akan al'ummarka قلت sai nace خمسين صلاة sallah 50 قال ارجع إلى ربك yace koma wajen ubangijinka فاسأله التخفيف ka roƙe shi ya baka iya maka sauki ka roƙe shi sauki فإن أمتك لا يطيقون ذلك domin al'ummarka ba za su iya wannan ba za su iya ba فإني قد ولوت بني إسرائيل domin ni na jarraba bani isra'il وخبرتهم kuma na yi musu jarrabawa wato na duba su na, a, a, a, a, na gwada su قال ya ce فرجعت إلى ربي sai na koma wajen ubangiji na وقلت يا رب na ce ya ubangiji na خفف على ka أمتك sauƙaƙa ma al'ummata فحتى علي أني خمسة sai ya sauke min bidar فرجعت إلى sai موسى na dawo ya zuwa ga musa فقلت sai ya ce sai na ce حتى عني خمسة ya sauke min biyar قال إن أمتك لا يطيقون ذلك ya ce al'ummarka ba za su iya wannan ba فارجع إلى ربك koma wajen ubangijinka فاسأله ka التخفيف roƙa masa ka ne- ka neme shi tafifi ka neme shi sauƙi نعم ya ce فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام ban gushe ba ina kai komo tsakanin ubangiji na da kuma tsaka- tsakanin ubangiji na tabaraka wa ta'ala da kuma Musa alaihi salam حتى قال har sai da yace Allah ya يا محمد ya Muhammad إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة sun su dai salloli ne guda biyar a kowane dare da rana بكل صلاة عشر kowace sallah tana da goma فذلك خمسون to صلاة wannan su ne sallah hamsin ومن هم بحسنة duk wanda ya niyyar yin aikin alkhairi فلم يعملها bai aikata ba
كتبت له حسنة za a rubuta masa kyakkyawa guda daya فإن عملها idan ya aikata ta كتبت له عشرة sai a rubuta masa goma ومن هم بسيئة فلم wanda ya niyyar يعملها wanda ya niyyar aikata mummuna bai aikata ta ba لم تكتب شيئا ba za a rubuta masa komai ba فإن عملها idan ya aikata ta كتبت سيئة sai واحدة a rubuta masa mummuna guda daya قال
yace to a kun ga wannan a wato akwai darasi a cikin nan cewar Allah madaukakin sarki ko ya kaddar zai yi abu yakan so a yi kiransa sai ya rike ijabar don ka yi ka sake yi ka yi ka sake yi jibi dai ai ya san cewa Allah jalla wala ya san cewa hiya hamsin wa hiya hamsin ko amma tun da ya ce da tun farko ma haka ɗin zai yi da ai sai ce to shikenan na yanke maka zuwa biyar amma saboda ya je ya dawo ya je ya dawo yana tambaya ya je ya dawo wannan ƙarin daraja ne da ƙarin martaba ne da ƙarin rahama to shi yasa idan mutum yana ta addu'a baya ganin jawabi Allah ne yake so ya ta jin tabarru'insa da muryarsa da kwaɗayinsa zuwa ga Allah yana yi yana da ƙara samun ɗaukaka ya da yana da ƙara samun ɗuma don ko shi ƙara addu'ar kana da ƙara samun yaki kana da ƙara samun aminci da alaƙa da Allah to shi kansa yanzu wannan shi kansa ma koma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wajen Allah ko wace koma ba Allah ne ba ya je ya haɗu da shi abin da yake ba wani annabi ne ya samu maimakon ya zama ya tsaya sau ɗaya kawai wajen da aka yi aka ba shi sallah hamsin ɗin nan ko kuma a ce sau biyu kawai da ya je samu tafifi aka ce an gama sai da aka ji ya je ya dawo ya je ya dawo kowane kamar wani sabon haduwa ce na'am eh bayan ma kuma jihada da karama cewar haduwarsa da Allah jalla wa ala da kuma jin zancensa da yayi a wannan ba kawai sau ɗaya bane taraddudin da ya rinka yi tsarin darasa na'am eh girmamawa ce gare shi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa sai mu koyi a cikin wannan kan cewa idan mutum Allah madaukakin sarki ya baka kofar ka rinka addu'a ai ka rike ta ko ko ba a samu amsa ba kada ka ce za ka yanke kauna to kai wannan ƙarin darajar kai Allah yana son ya ji tabarrukin na'am qala fa nazaltu hatta intahaytu ila musa yace sai na sauko har sai da na tuku ya zuwa ga Musa sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartu fa akhbartuhu sai na bashi labari fa qala yace irji ila rabbik koma wajen ubangijinka fas'alhu at-tahqiq ka roƙe shi sauki fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qult sai na ce masa amra al'atu ila rabbi na koma wajen ubangiji na tastahiyaitu minhu anna ji kunyarsa anna ji kunyarsa sallallahu alaihi wasallam na'am قال قال حدثني عبد الله بن هاشم عبد الله ibn hashim al-abdi قال حدثنا بهز بن اسد bahas ibn asad al-basri قال حدثنا سليمان بن بن المغيرة yace suleiman ibn al-mughira ya karanta min hadisi قال حدثنا ثابت yace thabit ya gaya mu عن أنس بن مالك daga anas ibn malik قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce na zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam أتيت
Eh, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce utitu an zo min فانطلقوا بي suka tafi da ni ya zuwa gari jiyar zamzam فشرح عن صدري sai aka bude kirjina ثم غسل بماء زمزم sannan aka wanke shi da ruwan zamzam ثم أنزلت sannan eh, thumma unziltu sannan aka sauko da ni shi yasa ake cewa hadithatu shaqqu sadr an yi ta yana karami sannan an sake yin ta daren da za a yi isra'i da shi eh kuma akwai mutaba ko da ke bai kawo hadisin gabaki ɗayansa ba amma ya nuna kan cewa wato Hamad ibn Salama bai kare ta da wannan riwayar ba duk da yake Hamad ibn Salama shine yafi kowa rike hadisin Thabit al-Bunani na'am قال حدثنا شيبان بن فروخ Shayban ibn Farruh an-Nahwi قال حدثنا حماد بن سلمة yace Hamad ibn Salama ya karanta mana hadisi قال حدثنا ثابت بن yace Thabit ya gaya mana عن أنس بن مالك daga Anas ibn Malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jibrilu ya zo masa صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam shi jibril ويلعب مع الغلمان alhali yana wasa tara- tare da kananan yara فأخذه فصرعه sai ya kama shi ya kwantar da shi wato ya kayar da shi ma'ana shi ne ya kwantar da shi fa shaqqa an qalbihi ya tsaga zuciyarsa فاستخرج القلب ya fitar da fasha- ya fito daga zuciyar فاستخرج منه علقة sai ya fitar da wani gudan ji- wani gudan jini فقال sai ya ce هذا حزم الشيطان منه wannan shine rabon shedan daga gare ka ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم sannan ya wanke shi a wata tasa ta- ta zinare da ruwan zamzam ثم لأمه sannan ya dinke shi ثم أعاده في مكانه sannan ya mayar da shi bigiransa وجاء الغلمان يسعون إلى أمه yara suka zo suna gaggawa ya zuwa ga mahaifiyar ya zuwa ga mahaifiyarsa يعني بئره yana nufin uwar goyensa to فقال mai renansa ita ce halimatu sa'adiya نعم faqalu suka ce إن محمدا قد قتل shi fa lalle fa muhammadu an kashe shi فاستقبلوه sai suka fuskance shi وهو منتقئ اللون alhali yana mai launi wanda yake muntaqi ba'ana wato mai farin mai- mai mai- mai fari
قال أنس anas ya ce وقد كنت أرى irin farin irin farin da mutum yake yi idan idan fuskar sa irin ta janye jini din ba idan jini ya fito ba in fuskar sa ta janye jini wani fari haka da za a gani eh eh dadi tashiwa ba ruwa a jikinsa ko ya ya mushe ya mushe ya ba san hausan ba ba san hausan ba eh tashiwa Mm. to shi ne jini ya janye to ya yi na'am وقال أنس anas ya ce وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري na kasance ina ganin alamar wannan ɗinkin a girjinsa to da aka kunga ba abu ne wanda yake za a ce a mafarki ba ko abu ne wanda za a ce an yi ba a gari ba an yi hakikata anas ya ce ina kun san kuma anas dan gidansa ne sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana cikin yan gida yana shiga ko'ina har sai da aka zo kan da hijabi ne baya shiga ɗakunan matan da sai da izini amma kafin nan ko'ina ma shiga yake so da aka yi ce ya gani maka bayan da aka yi mutum tiyata za a ga alamar ciki shi ma haka yake wani ya nuna mana kan cewa zuciya abinda yake sha'anin shaidan a cikin zuciya yana da alaka da ainihin jinin yana da alaka da ainihin jinin mutum ya wani ikisali yake a neman wani iktisali ai kamar iktisalin rai ne da jiki ne iktisalin rayuwa a wato numfashi da gudar da gudar da jiyar da gudana da rai da kuma fitarsa da jiki wani irin alaƙa da da shi rai ɗin nan ba wani abu ne a cikin jiki da ake cirewa ba da za ka gan shi da kake ganin ta ba ne ka tsaye abin da ake cirewa wata haka ita tisali shaitan ɗin ma da jinin da cikin mutum da jinin sa na'am a'a wannan na yarci ne ce ai shi yasa na faɗa nake cewa hadithatu shakka sadr guda biyu ce lokacin yana yaro da kuma lokacin isra'i wannan shine jam'in da malamai suke na'am حدثنا هارون بن سعيد الأيلي na'am harun ibn sa'id al-aili قال حدثنا ابن وهب ibn wahab ya karanta mu قال أخبرني سليمان yace Sulaiman ya gaya mun وهو ابن بلال shine ibnu قال Bilal al-Madani حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir قال ibn Abi Namir Mm, shine ya shahara da hadisin Isra Eh, na'am Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir ya karanta mu قال yace سمعت أنس بن مالك naji Anas ibn Malik yana gaya mana hadisi أن ليلة أسري برسول الله صلى الله akan daren da aka yi عليه Isra'i وسلم da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga masallacin Ka'aba da ɗaya daga cikin sunayen Masjidul Haram kenan Masjidul Ka'aba wanda yake nuna kajin aka ce wannan daban da a ce in waɗansu in suka ce wai sun ce al-Masjidul Haram shine Makka to Masjidul Ka'aba ba ta ce duk masallacin Makka Masjidul Ka'aba ake ce musu a gaba ta masallacin da yake Ka'aba shi yasa wannan yake karfafa cewa hadisin tabi'i cewa ana rubanya sallah da wanda ya sallah a masjidil haram masjidil ka'aba ake ba sauran masallacin ba ba sauran haram ba na'am eh da shi an kira shi masjidil ka'aba masallacin ka'aba shi ake ne banda sauran musamman a cikin wani hadisin da ya zo na la tashaddur rihal yace fa inna masji masjidi akhirul masajid kama anda fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid ni ne dan annabi na karshe kamar yadda masallaci ya shine masallaci na karshe masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na karshe me yake nufi kenan a cikin masallatan da annabawa suka gina masallacin su shine na karshe da kuma masallacin da annabawa suka gina shi ne masjidul ka'aba a masallacin hudaybiya bas ai ai afwan masallacin sharif mansur masallacin matsala billahi wannan billahi ya gina shi na'am أنه جاءه ثلاثة نفر cewa waɗansu mutum mutum uku sun zo kafin a yi wahayi zuwa gare shi وهو نائم في المسجد الحرام alhali yana mas bacci a cikin masallaci mai alfarma وساق الحديث بقصته ya kwarato ya ya kwa- a- a- ya- ya- ya- a- ya kwararo hadisin da kissarsa لا حديث ثابت للبناني da kudankucin hadisin sabitul bunani وقدم فيه شيئا وآخر ya ƙara da wani abu ya ƙara wani abu a ciki ya jinkirta wani abu وزاد ونقص ya ƙara ya tawaya to wanda yake nuni kan cewa akwai saɓani a cikin ruwaya ɗaya daga cikin saɓani shine wani cewa an zo masa kafin a yi masa wahayi ya nuna kan cewa kamar isra'i an yi ne kafin a yi wahayi yasa aka ce yana da kurakurai a cikin siyakinsa ga hadisin isra hafid ibn hajar ya ishara ga wani na'am
قال حدثني هرملة بن يحيى
na'am yace wa haddathani har malat ibn yahya at-tujibi الجيبي at-tujibi na'am قال أخبرنا ابن وهب yace ibn wahab ya karanta mana hadisi قال أخبرني يونس yunus ibn yazid al-aini ya gaya mana عن ابن شهاب daga ibn shihab عن az-zuhri أنس بن مالك daga anas ibn malik قال yace كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yasa aka ce masa saduqun yukhti aka ibn hajar yace akan sa saduqun yukhti
ابن أبي لبن ya ibn abi namir saboda wannan hadisin na mi'raj na'am yace kana abu dhar yace abu dhar ya kasance يحدث أن رسول الله yana zantawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فرج سقف بيتي وأنا بمكة an ya an bude wato an bude soran daki na alhali ina makka ونزل جبريل صلى الله عليه وسلم sai jibrilu ya sauko sallallahu alaihi wasallam ففرج صدري sai ya bu- sai ya bude kirjina ثم غسله من ماء زمزم sannan ya wanke shi daga ruwan zamzam ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا sannan ya zo da wani kasko da- da wani- da wata tasa ta zinare cike da hikima da imani فأفرغها في صدري ya kwarara ta a cikin kirjina ثم أطبقه sannan ya sannan ya dinke sannan ya sannan ya rufe shi ثم أخذ بيدي sannan ya فعرج kama بي إلى hannuna السماء.
fa araja bi ila sama ya hauda ni zuwa ga sama فلما جئنا السماء الدنيا yayin da muka zo sama ta duniya sama ta farko قال جبريل sai jibrilu alaihi السلام sama mafi kusanci sai jibrilu alaihi salam yace لخازن السماء الدنيا ga me wato ga me gadin sama wato sama ta kusa افتح bude قال من هذا yace wane ne wannan قال هذا جبريل yace jibrilu wannan jibrilu ne قال هل معك أحد yace akwai wani tare da kai قال نعم yace eh معي محمد صلى الله tare da ni عليه akwai وسلم.
muhammadu sallallahu alaihi wasallam قال فأرسل إليه ya ce an aika zuwa gare shi قال نعم ya ce na'am ففتح sai ya bude قال ya ce فلما علونا السماء الدنيا yayin da muka hau sama ta kusa فإذا رجل عن يمينه أسودة sai ga wani mutum a gefen damansa akwai matasai وعن يساره أسودة kuma a gefen hagunsa akwai masa- ma- matasai قال ya ce فإذا نظر قبل يمينه wa kuda yi afwan da Allah aswida nan jam'u sawa akwai taro baki ba jam'u wisada ba ne shi ya sa aini a fasa jam'u wisada din na fassara shi amma al'aswida fa jam'u sawad ka qadal wa afdi wa aqdila wa sanam wa asnima jam'u sawad wa- wa zaman wa azmina wa tujma'u al'aswida ala asawid wa qala ahlu lugha as-sawad ash-shakhs sai ga wato taron mutane a gefen damansa da taron mutane shine kamar a ce fa'ida ana bi sawadin abin wato taro mai girma taron jama'a na'am na'am qala fa'ida nazara
فإذا نظر قبل يمينه ذهب in ya dubi gefen hadamansa sai ya yi murmushi وإذا نظر قبل شماله in بكى ya duba gefen hagunsa sai ya yi kuka قال ya ce وقال مرحبا بالنبي الصالح ya ce maraba da annabi annabi salihi والابن الصالح kuma ɗa salihi قال sai na ce قلت يا جبريل na ce ya jibril من هذا wane ne wannan قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم ya ce wannan adamu ne sallallahu alaihi wasallam وهذه الأسودة عن يمينه وعن waɗannan شماله.
wato waɗannan taro- waɗannan taron da kake gani a damansa da kuma a hagunsa نسم بنيه to rayukan ruhin 'ya'yansa ne
فأهل اليمين أهل الجنة
waɗanda suke ma'abuta mazowa dama su ne ma'abuta aljanna wal aswidatu allati an shimalihi taron da kuma yake nan na hagunsa su ne ‘yan wuta fa idza nazara qibala yaminihi dhahik in ya kalli waɗanda suke a damansa sai ya dariya wa idza nazara qibala shimalihi baka idan ya kalli waɗanda suke a gefen hagunsa sai ya sai ya kuka qala ya ce ثم عرج بي جبريل حتى أتى ولا- السماء الثانية shi ma wannan a tamfi matsala masa aka da an nuna masa ko kuma hakikatan rayukan ne na yan aljanna a nan ko kuma an tattaro su ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani tunda rayuka ana ɗauka su in an rubuta su daga baya bayan mutum an binne shi kuma sai a dawo da shi cikin kabarinsa kuma shi mun san su kamar yadda ake cewa a cikin dangane da rai yawo suke yi shi yasa ne ma mutum ya kan ga waɗanda suka mutu a mafarki mun hakikata an kaga mutum a mafarki haɗuwar rayuka ɗin ne Mm. mafarki wanda yake na gaske ba mafarki wanda yake na tahayyula da wanda ake surantawa na haɗuwar saduwar rayu saduwar ruhi Mm, da na asbatu alamin gaba eh dama mana Allah ya tawaffa Allah ya tawaffa al-anfusa inna mawtun amma dai bace ai ransa ne yake a ci- cire shi ake tafiya ta tafiya wurare da shi sa ba za a ga mutum yana bacci kuma ya ya samu ni'ima yana cikin ni'imar haka da haka ya yake a cikin mafarki oh da ba wai rabuwa ce ta jikin gaba ɗaya ba rabuwa ce mu'akkata ba kuma wanda take ba ta da wani ittisali ba akwai sauran ittisali shi sa da za ka ga ya mutum ya ni'imtu ya ji daɗi ya gani sai a rinka gani a jikinsa
ku tuna kisar da na ba ku labari labarin wanda ya bacci minti goma sha biyar ɗin nan
wannan wani bashir tofa yake gaya mana abokinsu ne sun san shi wani a shararin mutum
a sharari na gaske babu abu baya sallah ba abin da yake ko babu babu ɓarnar da baya yi
wata ran da rana ya baccin rana minti goma sha biyar ya baccin sai ya mafarki an yi tashin alkiyama
an zo an tsayar da shi gaban Allah an masa hisabi an yi masa hukuncin cewa zai shiga cikin wuta shekara ɗari an ba shi shekara ɗari a cikin wuta shi ne hukuncin da aka yi masa kuma aka sa shi a cikin wutan kuma ya gan shi a cikin wutan ana yi masa azaba kuma ya yi shekara ɗarin da ya farka kenan ya zautu ya wuce sai da ya wata shida sannan sai hankalinsa ya dawo jikinsa ya dawo to yana dawowa shi kenan kuma ya canza sai sallah ya zama to salihin bawa shi ne ke ba da labarin abin da wannan minti goma sha biyar ɗin ya yi shekara ɗari ne a cikin wutar jihar da ma'ana masa azaba yanzu ba ba ka gani yan science fiction suna maganar kan cewa ka je space idan ka je ka fice speed of light za ka tafi ka je kai shekaru masu yawa sannan ka dawo duniya ka tara a duniya ba a fi yan mintuna kaɗan ba ba bacci ba wai in ka je idan aka suranta ka kaje wani planet wanda a wancan planet din ake tafiya a speed of light za ka tafi ka je ka yi shekaru da yawa amma kuma a nan bai fi yan mintuna a kai ba Can kwana ɗaya ne ke saka.
eh wato shi yasa wani lokaci sai ga kaga su suna tunanin su a science fiction ne ta hayali ne suna suranta shi amma kuma hayal ne Allah ya sanya suka dan gano wani abu wanda yake yana daga cikin halittar Allah na'am thumma thumma araja bi jibrilu ثم عرج بي جبريل sannan حتى jibrilu ya hau da ni السماء har sai sama ta biyu الثانية. فقال لخازنها sai ya ce ma mai gadinta افتح ya ce ka buɗe قال sai ya ce وقال له خازنها sai mai gadinta ya ce mata مثل ya ce ما mata قال خازن السماء irin الدنيا abin da mai gadin saman wato sama makusanciya ya ce ففتح sai ya buɗe وقال انس بن sai مالك anas ibn malik ya ce وذكر انه وجد في السماوات sai ya آدم ambata وإبليس.
cewa a cikin saman nan ya haɗu da adam da idris وعيسى بن da عيسى isa وموسى da musa وإبراهيم da ibrahim صلوات الله salawatullahi عليه alaihim وسلم.
ajma'in na'am
ولم يثبت كيف منازله amma bai tabbatar yaya wato a masaukin kowanne yake ba غير أنه ذكر sai dai ya ambata أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا ya samu annabi adam fi sama'id duniya a sama ta kusa وإبراهيم في السماء السادسة da ibrahim a sama ta shida قال ya ce فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka wuce da su- an- annabi idris صلوات الله عليه amintan Allah ya wato salatin Allah a gare shi قال sai ya ce مرحبا بالنبي الصالح maraba da annabi salihi والأخ da الصالح dan uwa salihi قال ya ce ثم مر sannan ya wuce فقلت sai na ce من هذا wane ne wannan فقال هذا sai ya إدريس ce wannan idrisu ne قال ya ce ثم مررت بموسى عليه sannan na wuce السلام da musa alaihi salam فقال sai ya ce مرحبا بالنبي الصالح maraba da annabi salihi والأخ da الصالح dan uwa salihi قال ya ce قلت من هذا na ce wane ne wannan قال هذا ya موسى ce wannan musa ne قال ya ce ثم مررت بعيسى sannan na wuce da isa فقال sai ya ce مرحبا بالنبي الصالح maraba da annabi salihi والأخ da الصالح dan uwa salihi قلت sai na ce من هذا wane ne wannan قال sai ya ce هذا عيسى بن wannan مريم isa ne ibnu maryam قال ya ce ثم مررت بإبراهيم ya ce na عليه wuce da السلام.
na wuce sannan na wuce da ibrahim alaihi salam فقال ya ce مرحبا بالنبي الصالح maraba da annabi salihi والابن da الصالح ɗa salihi قال na ce ya ce قلت ماذا wane na ce wane ne wannan قال هذا ya ce إبراهيم wannan ibrahim ne
قال ابن شهاب ibn shihab ya ce وأخبرني ابن حزم ya ce ibn hazm ya gaya mun أن ابن عباس وأبا حفص الأنصاري cewa abu annabna abbasin cewa abdullahi dan abbas وأبا حفص da الأنصاري aba habbatal ansari كانا يقولان sun kasance suna cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام sannan ya hau da ni har sai da ya kai ni matsayi har sai da ya kai ni wani ma- wato mataki da nake jin wato rubutu da nake jin tafiyar rubutun alkalami sautin alkalami yana rubutu aqlam wato alkalman kudura
قال ابن حزم ibnu hazmin yace na kokarin ga wa- wa- wane ne ibnu hazm din nan
بدينا يا ظاهري a a, ina ina a ina abdullahi ina ina saboda ibnu hazm din ne a wane ne a tabakar zuhud Eh, ina ganin zai zama to abdullahi kenan ko abdullahi ibn muhammad ibn amr ibn hazm abdullahi ibn muhammad ibn amr ibn hazm dan shine malamin malik wane ne eh ya na'am waye ce to Ab- abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm to dan uwan abdullahi kenan abdullahi shine alƙali shi kuma ah, wannan ba shine alƙalin ba dan dama ƴaƴan muhammad ibn amr ibn hazm jikokin amr ibn hazm shine sahabi wanda ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga yaman to waɗannan jikokin sa ne su biyu dukkan wa kunyatuhu na'am kunyarsa alkunyarsa abu muhammad barakallahu fik daga ina ka dauki ciro wannan daga sharhin nawawi din ne mai ta mai ta hakiki ne ko da O, to uthaymin ne a sharhin uthaymin na muslim to na'am نعم قال ابن حزم وأنس بن مالك
a ibn hazm ya ce wa anas ibn malik da kuma anas ibn malik قال رسول الله صلى الله عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ففرض الله على أمتي sai خمسين Allah ya صلاة.
farlanta ma al'umma ta salloli 50 قال ya ce ورجعت بذلك حتى أمر أمر بموسى sai na dawo da waɗannan salloli har sai da na wuce ga annabi Musa وقال موسى عليه السلام sai Musa alaihi salam ya ce ma za farada rabbuka ala ummati mai ubangijinka ya farlantawa ya farlanta akan al'ummarka qala sai na ce qultu sai na ce ya ce sai na ce farada alaihim 50 salat ya farlanta musu sallah hamsin armi musa alaihi salam sai musa alaihi salamu ya ce faraji rabbak koma wato ka nemi wato muraja'a wato ka nemi sau- a- a- a- wato muraja'a shine kam- koma ka mayar da zance asalin ayasalin muraja'a mayar da zance ne wato koma ka mayar da zance wajen ubangijinka wa inna ummataka la tutiqu dhalik domin al'ummarka ba za ta iya wannan ba qala ya ce faraja'tu rabbi sai na koma na mayar da zance ga ubangijina fa wada'a shataraha sai ya sauke rabinta qala ya ce warja'tu ila musa sai na alaihi dawo salam zuwa ga wajen musa fa alaihi salam na bashi labari qala ya ce raji rabbak koma ka sake mayar masa da zance fa inna ummataka la tutiqu dhalik domin al'ummarka ba za ta iya wannan ba qala ya ce faraja'tu sai rabbi na koma masa fa qala ya ce hiya khamsun wa hiya to khamsun sallah biyar ce salloli biyar ne kuma salloli hamsin ne la yubaddalu alqawlu ladayya ba a musanya zance a wajena قال sai ya ce- ya ce فرجعت إلى موسى sai na koma ma musa فقال sai ya ce راجع ربك koma ka sake neman wato ka sake mai da zance ga ubangijinka وقلت sai na ce قد استحييت من ربي na yi ina jin na ina jin kunyar ubangijina قال ya ce ثم انطلق بي جبريل sannan jibril ya tafi da ni حتى نأتي سدرة المنتهى har sai da muka zo sidratul muntaha وغشيها ألوان لا أدري ما هي sai launuka suka lullube ta ban san menene waɗannan launukan ba قال yace ثم أدخلت الجنة sannan aka shigar da ni aljanna فإذا فيها جنادب اللؤلؤ sai gashi a cikin ta akwai kubobi na lu'ulu janabi jam'u wato hiya qiba wahiduha jumbuda
وإذا ترابهم amma a abin a cikin sahih mus a cikin bukhari haba'il haba'ilul lu'lu igiya na'am wa idza turabuha al-mis sai ga turbayar ta turaren musulunci turbayar aljanna sai mu tsaya nan sai sai hadisin malik ibn abi sa'sa insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Thank you.